الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا بيوغا وتنزل القعدة hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam alif da ɗari hudu da arba'in da biyar goma ga watan biyar miladiyan annabi isa alaihi wasallama da ɗabi'un manzan Allah da kuma imisak daga katada ya ce ma ba asallahu nabiyyan Allah bai taɓa turo wani annabi ba ce wannan annabi da ga kyakkyawa ne mai kyan sura wa kana nabiyyukum hasana sauti kuma mai kyakkyawan murya muryarsa yana da daɗi wa kana nabiyyukum hasana alwajhi hasana sauti wa kana la yurajja annabinku yana da kyan fiska yana da daɗin murya kuma in yana magana baya maimaitawa yana yin magana ne a sake babu kaidi harcensa ba a ɗaure yake ba ba ya in'ina muryansa babu gunaguni a ja wannan gunaguni za ka ji muryan manzan Allah jahawariyu saut muryan manzan Allah za ka ji yana da yana da equalizer yana da ɗanɗano a cikinsa in annabi yana magana sai ka ji kaman makar manzan Allah ya bar yin magana saboda daɗin muryan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama hasan alwajhi ne mun ji cewa duk annabawa kowane annabi da ka samu kyakkyawa ne dan dangi ne ma'ana danginsa sananniyan dangi ne kuma danginsa da ka samu shahararriya ne wajen mutunci da albarka da ka samu kuma a danginsa da ka samu shi ya fi kowa to haka Allah ya tsara annabawa to haka annabi Muhammadu ma yake manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mai kyakkyawan fiska ne kuma mai daddaɗan murya ne idan manzan Allah yana magana to mutum zai ji kaman ana yayyafi ne daga sama kuma idan manzan Allah zai buɗe magana yakan buɗe ne ya rufe take yaftatihul kalama wa yaktimuhu bi ashdiqihi yana buɗe magana sai ya rufe magana take ba tare da an ga yayi fudul maganan an ji an wanda aka saukar musu da ƙur'ani zuciyansu bai wa'azantu ba to zuciyansu ya fi dutse ke kashewa zuciyansu ke kashewa da kuma rashin wa'azantuwa don da a ce ma dutse aka saukar da alƙur'ani to da dai daddare ya faffashe lau an zalna hazal ƙur'ana ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من كشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس da a ce wannan alkur'ani mun saukar da ita ne ma dutse da dutse zai keshe ya faffashe su biya da tsoron Allah dutse zai tsatsage ya dare saboda tsoron Allah to ba ma dutse aka saukar ba ma zuciya aka saukar na'am yasa a cikin suratul baqara Allah ubangiji yake cewa ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قسوة فإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبد من خشية الله وما الله بغافل أما تعملون أي أتكن دواسو أكوي وند يكي فشي واسبو لتوران الله تو ونن القرآن دا أكا سوكر مزوتي دين ba wani abin da zai iya ɗaukansa in ba zuciya ba don komai ya koyi komai ya gagara ɗauka inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha fa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula wa zuciya aka saukar da alqur'ani shi yasa zuciyan da bai wa'azantu da alqur'ani qur'ani ba to ba zai iya wa'azantuwa da komai ba saboda alkur'ani akwai labarin al'umman da suka shuɗe akwai labarin al'umman da za su zo a gaba a alkur'ani akwai izina a alkur'ani akwai wa'azi a alkur'ani akwai ibra duk wani abin da kake nema yana nan a cikin qur'ani sannan kuma a alkur'ani akwai labarin da yake alaka da zuciya kai tsaye wanda idan ana faɗa maka idan zuciyanka yana rayuwa to kai tsaye zai na sauka ne a zuciyanka to kaga manzon Allah ya ji da ya ce ma abdullahi ibn mas'ud ka karanta min alkur'ani akwai ma hadisin da manzo Allah ya ce ma abdullahi ibn mas'ud an ce min in karanta maka qur'ani sai abdullahi ibn mas'ud ya ce ya rasulullahi wa ya faɗa maka ya ce Allah ne ya faɗa mu sai abdullahi ibn mas'ud ya kama kuka ya ce yanzu har ni ya ce Allah ne ya ambace ka ya ce abdullahi ibn mas'ud ibn mas'ud a karanta masa alkur'ani he ya kama kuka saboda murna da daɗi saboda har Allah Ubangiji ya ambace shi to gashi kuma ya zamanto yana karanta wa manzan Allah annabi yusmi'u rasulallah yana jiyar da manzan Allah daga kira'ansa annabi ya ce ka karanta min ya ce a aqra'u alayka wa alayka unzila in karanta maka bayan maka ya aka saukar annabi ya ce uhibbu an asma'ahu min gairi ina son na ji daga wajen wanda ba ni ba sai ya karanta wa manzan Allah har sai da ya zo fa kaifa iza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida yace kawai fara'aitu rasulallah ko fara'aitu ainai rasulillahi tamhilan tahmilan sai naga idan manzan Allah yana zubar da hawaye sabila da wato jin daɗin abinda Allah Ubangiji ya bashi a gurin kun san annabawa ranar kiyama duk za a tara su kowane annabi da shi da jama'ansa bayan an tara su kowane annabi Allah ya san ya isar da saƙon amma sai annabi ya yi su tamfin sai annabi ya ce eh da gaske ya isar sannan kuma a karɓa ba wanda zai shige a gurin sai annabi ya masa shaida kamar yadda a kotu sai shaida ya zo ya ba da shaida sannan alkali ya yanke hukunci da a ce ko ina bayyana bayyana ya zo ya bayar sannan kuma ya kawo shaidunsa to haka ranar alkiyama duk wanda ya zo ya tsaya a gaban Allah to annabi Muhammadu shine shaidansa ba iya al'umman manzan Allah ba har al'umman da suka shuɗe annabi ne zai yi musu shaida fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida dan haka iya wannan martaban ta kai ta sa mutun ya shiru a ce maka annabin da zai yi shaida ma annabi Adamu har zuwa kan annabi Isa annabin da za a tsara kowace al'umma a garkame ta cikin wahala da bala'in alkiyama sai annabi ya saka baki sannan a warware fakkin jama'a jama'a su san kan da su je yan wuta su san wuta da su yan aljanna su san aljanna da su to wallahi wannan annabin a gabansa kan harce sai dai yayi shiru Allah ya san komai ya san Musa ya isar ya san Isa ya isar ya san Ibrahimu ya isar amma sai annabi ya ce eh sun isar sabila da Allah ubangiji ya tsayar da shaida kuma annabi Muhammadu shine shaida فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الله يساء النبي من شهيدا الله يساء النبي من شهيدا الله يساء النبي من شهيدا kun san akwai wanda Allah Ubangiji yake ba su rabo tun daga duniya tun kafin a je lahira ma sai Allah Ubangiji ya nuna musu annabi su ga annabi sallallahu alaihi wasallam su yi kwalli da manzan Allah kun san idan mutum mutuwa ya zo masa mutuwa akan fara cire ran mutum ne daga yatsun farcensa daga nan ake fara zara rai ana tsamewa ana tsamewa malamai suka ce abin da yasa aka fara zare rai daga kafan mutum sabila da idan mutum aka bar kafansa zai tashi yayi ta gudu yayi ta gudu sabila da abin da yake gani shi yasa ake fara zara rai daga kafa sabila da ba za ta iya gudu ba har sai an zo an zare daga gashin kansa da kwayoyin idansa to nan ne da ka ga idan mutum sun gwaggwale saboda ya bi ran da kallo saboda ran ita ce jauhara ita ce wato ainihin fawon da yake rayuwa da ita ita ce mafi soyuwa ga jiki wannan ran sai ya bi ran da kallo to a wannan wajen kuma rayukan muminai sai a musu kashafi sai suna ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin ransu yana tafiya su kuma suna mushahada suna kallon manzan Allah Allah ubangiji ya nuna mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma fasikai sai a zo a fisgaransu a ce ku cire ranku ku miko ku miko sai a fisgaransu da karfi sai ka ga mutum an cire ransa yana ihu ko ka ga mutum yana surutai ko ka ga mutum yana abubuwa daban-daban muna roƙon Allah Allah ubangiji ya sakka na tsoron mu lokacin mutuwa Allah ya sa mu dace da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن الصائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك يا الله فلما صلى انجلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإن انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله daga kutaiba jarir ya ba mu labari daga afa ibn sa'ib daga babansa daga abdullahi ibn amr kala ya ce in ka safati shams rana ta yi kusufi mun san kusufin rana shine rana wato shine abin da ake ce zazzabi ko zazzabin wata ko zazzabin rana idan ta bi hanyar da ba nata ba ko wani abu makamancin haka ta haɗu da قديم للشمس ينبغي لها أن تكون في فلك يسبحون تو أكوي منازل نرانا أكوي منازل نوتا to wannan dalilai da wasu abubuwan da suka shafi wannan ilimi na falaki to wannan dalili yakan saka rana ta yi kusufi ko rana ta wannan ikon Allah ne kawai to wata rana rana ta yi kusufi a zamanin manzan Allah فقام رسول الله يصلي سي النبي يتاشي يي الولا يا كما صلى فلم يكد يركع النبي yana ta karatu a tsaye kaman ba zai yi ruku'u ba sun maraka sai yayi ruku'u ya dade ya dade falam yakad an yarfa ra'sahu kaman ba zai daga kansa ba sun marfa ra'sahu sai ya daga kansa sun sajada sannan manzo Allah yayi sujada falam yakad an yarfa ra'sahu da yayi sujada ma kaman ba zai taso ba faja'ala yanfuhu sai muka ji manzon Allah yana tofi wa yabki yana kuka wa yaqulu yana cewa rabbi alam ta'idni Allah tu'azzibahum wa ana fihim ya Allah ashe baka mun alkawari ba za ka yi musu azaba ba ma dama ni annabi Muhammadu ina cikin su rabbi alam ta'idni Allah tu'azzibahum wa hum yastaghfirun ya Allah ashe dama suna falamma salla annabi da ya idar da sallah in jalati shamsu take sai fahimidallah ya gode ma Allah wa asna alaihi yayi yabo ma Allah sun makala sai ya ce inna shamsa dan a jahiliya haka suke faɗa in rana ta yi kusufi sai a ce wani babban mutum ne ya mutu ko wata to annabi ya ce ba haka ne ba fa inin kasafa idan kuka ga rana ta yi kusufi fafza'u ila zikrillah ku tashi ku kama zikirin Allah ku kama sallah ku kama karatun alkur'ani a wannan hadisin akwai darasi da yawa daga cikin darussan wannan hadisin na farko manzon Allah yanda yake son al'ummansa bil mu'minina ra'ufur rahim zai samu al'umman nan na damuwa to wannan hadisin yana nuna mana haka don rana ne ta yi kusufi kowa yana sharholiyansa amma annabi da ke ya san girman Allah ya fi kowa sanin girman Allah annabi sai ya kama sallah ya tsawai bayan ya idar da sallan a sujuda sai ya kama cewa yana kuka yana cewa alamta idni Allah tu'azzibahum wa ana fihim Allah ba kai kamin alkawari ashe ba kamin alkawari ba za ka musu azaba ba ma dama ni annabi Muhammadu ina cikin su alam ta'idni Allah tu'azzibahum wa hum yastaghfirun ashe ba kamin alkawarin ba za ka yi musu azaba ba ma dama suna neman gafaran Allah to annabi shine kwaloluwa wajen tausayi mu ba mu ma san ciwon kanmu ba annabi ne ya san ciwon da yake damun mu ba mu ma san damuwan da yake damun mu ba ba mu san bala'in da yake gaban mu ba annabi ya sani kuma annabi yana tausayin mu annabi yana kama hannayen mu annabi yana kaɗe mu ga barin halaka don haka mun gode wa manzan Allah annabi mun gode mun gode ya rasulallah ba za mu iya biyan ka ba ya rasulallah sai dai Allah ya biya ka ba za mu iya mu saka maka da yabon da ya dace a haƙƙinka ba sabila da duk abin da za ka yi a kan wannan al'umma ya rasulallahi ka yi ka cika ba ka bar wani alheri ba sai da ka nuna mana ba ka bar wani sharri ba sai da ka tsawatar da mu gabarinsa duk wani falalan duniyan nan da ake samu wanda ake ba mu wasu annabawa ka roƙa mana an ba mu shi cikin sauƙi ya rasulallah don haka lamarin annabi ba lamari ba ne na ƙanƙanin al'amari lamari ne wanda ya fi ƙarfin duniya da lahira ma baki ɗaya a kan a taɓa manzan Allah gwara aljanna da duniya da lahira a salwanta gaba ɗaya ma kowa ma ya ƙare da akan a taɓa manzan Allah sallallahu alaihi saboda al'amari ne wanda har ce ba zai iya faɗansa ba duk abin da zaka ɗaga ido ka gani na alkhairi dalilin manzan Allah ka samu kowane ni'ima ka ganka a ciki to annabi yana da kaso yana da percentage a cikin wannan alkhairin da ka ganka a ciki shi ya jawo maka shi ne dalilinsa shi ya sabauta Allah ya ƙara ma annabi wasila da fadila kuma wannan yana nuna idan musiba ya same ka ka koma gurin Allah idan musiba ya same ka ka tsaya a ƙofan Allah in musiba ya same ka ka nace ma Allah dan abun mamaki ne ka ga mutum yana cikin musiba yana zuwa gurin mutane yana musu kuka kila ana bin ka bashi kai ta bi kana kuka kana ce a taimaka maka ka je gidan wannan ka kwankwasa ya fito ya baka hakuri ka je gidan wannan ka kwankwasa ya fito ya baka hakuri ka je gidan mutane da yawa kana kwankwasawa ana baka hakuri yanzu idan da ka jarraba tsayuwa a gurin Allah ka yi ma Allah kuka ka yi ma Allah na ciya ka masa magiya jin ka kana jin Allah ubangiji zai hana ka wallahi Allah ba zai hana ka ba inna Allah yuhibbul mulhina bid-du'a Allah yana son masu nacewa masu dagewa suna yin addu'a saboda haka duk wanda ya tsaya a kofan Allah ba zai gaza ba wanda ya tsaya a kofan Allah ba zai taɓe ba wanda ya tsaya a kofan Allah Allah ba zai gajiyar da shi ba saboda Allah Ubangiji duk taskanta ya tanadar da wannan taskan ne domin ya bayar wa mutane ma dama khaza'ini mal'ana wa kaza'ini la tanfadu abada ka roƙe ni na baka sabila da taskana a cike yake kuma taskana ba zai kare ba har abada inna haza la rizquna ma lahu min nafad kawai ka nema a gurin Allah kar ka tsaya bata lokacin ka a gurin mutane shi yasa da ka ga da yawa mutane da su yi ta shan wahala me yasa mutane da su yi ta shan wahala sun kauce ma hanyar da ake bi a samu abu idan kana son ka zama mutum mai izza mutum mai daraja to ka wadatu da Allah kuma ka wadatu da abin da Allah ya baka ka rabu da abin da yake hannun mutane sabila da abin da yake hannun mutane ba zai kosar da kai ba ba zai warkar da kishinka ba sai dai ya kaskantar da kai zubar da darajanka amma in kana son izzan ka da mutuncin kai da wama kwayoyin ran da ka zo duniya an din ka da ta iso ta harbe ka adadin kwanakin da kibiyan da ta same ka adadin kwanakin da kai kuma ba za ka taba kauce mata ba saboda haka kaga ashe duk abubuwan duniya idan da mu gane ma abu ne mai sauki Allah ubangiji ya sauƙaƙa mana mu nemi sauki a gurin Allah kuma mu ji kunyan Allah ya kamata muna jin kunyan Allah dan idan kana za ka je wajen wani kana masa kuka ka bar Allah ba saboda kai din abin da Allah ya maka da yawa wanda baka roƙe shi ba baka san da shi ba suna da yawa to amma saboda Allah da annabi ka mance da Allah kuma ka je wajen wanda ba Allah ba ka mance da sai amanna bihi wa lam narahu fa arimna allahumma ru'yatahu wa amitna ala sunnati warzuqna ittiba'ahu ya rabbal alamin wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh